من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم حولك يا مؤمن يوم ذو كراتين تفسيري كما إن مكسابة أولا رانا تدات لأرباكي أنكو منا يوم بوكي قوة رمضان shekarar hijirar manzan Allah 1444 sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam inda muke nan da cikin suratul a'raf za mu tashi yau in Allah ya da kan aya ta 26 da take cewa ya ya ya da take cewa ya bani adama an gane kada anzalna alaikum libasan
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوعاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج عبويكم كما أخرج عبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون
Ubangiji tabaraka ta'ala yake faɗa mana a cikin wannan ayoyi bayan yi mana bayanin abin da ya gudana tsakanin wato iyayenmu Adamu da Hawwa'u da kuma babban makiyinsu shine Iblis da gabar da ya musu da abin da ya sabbaba musu da mun tabbatar da cewa dai wato shi shaidan makiyinmu ne to sai kuma ya zo nan kuma ubangiji tabaraka ta'ala ya fara mana lissafin irin ni'imomi da ya mana yake cewa ya bani adama ya ku ɗayan adamu dukkan mutum ya shiga cikin wannan hida ba kowane iri ne kada an zanna alaikum libasa hakika mun saukan muku da tufafi halakanahu lakum mun halicce shi gare ku yuwari sau'atikum da nufin ya rufe muku al'aurarku warishan hakan nan kuma mun halitta muku kuma kayan ado wanda ba wai na rufe al'aura bane kawai a'a har yau kuma cewar za ku bayan na rufe al'auran na bukata ke na larura na dole da kuma abin da kuke sawa domin ado yanzu duk abin da kake yi a cikin bayan ka sa ka da wando ka kawo babbar riga a yi mata ado an gane a kawo hula ɗinka ta mai daraja mai ado da gaske da irin abin da za ka sa na agogonka da zobenka da sauran ire-iren waɗannan da abin da mata za su tsura a jikinsu na daga wato kayayyakin ado ko dukkansu baki ɗayansu warishan huwa ma yi su jammalu bihi mina siyadi shi ne abin da ake yin ado da shi na tufafi duk ubangiji ce an zanna alaikum saukar da shi muka yi gare ku domin ne saboda abin da shi tufafi yake fita daga gare shi tsiro ne daga ƙasa yake fitowa tsiron nan kuma sababinsa daga sama yake zuwa shine ruwan sama ruwa za a yi ya daki ƙasa auduga ta fito kitani ya fito roba ta fito silki ya fito wane ne abubuwan duk da ake yin tufafi da su su fito ashe asalin tufafin daga sama kenan aka saukar da shi dama ruwan da aka saukar da shi yana daga cikin manufar Allah a cikin ruwan ya tsiro muku da abin da za ku yi tufafi da shi tabaraka wa ta'ala ka kula kula Allah da dan adam ko ya nuna maka gaban shi dan gare ka yanzu kuma yana nuna maka ka kula wasa kuma da kai ka gani wali ba sa taqwa hakan nan kuma bayan ya kawo muku tufafi na suturce al'aurar ku ta zahiri da kuma wato yin ado sai kuma ya sauka muku da tufafin tsoron Allah menene shi shine al'amalar saliha kyawawan ayyuka kenan wasanta alhasana da kyakkyawan hali bin nasibi libasat taqwa kenan kada anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa libasat taqwa kaga adafin kenan sai zama adashi ala libasan akan wancan libasan din na farko ko libasat libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasat taqwa kaga abu uku kenan tufafi na rufe al'aura da tufafin ado ga kuma tufafin tsoron Allah an gane ya nuna muku hanyoyin da za ku samu tufafin da shi kuma ba iyakarsa duniya ba wancan tufafin iyakarsa duniya wannan kuma shi ne tufafin da kuka ɗora shi kuma har ku mutu har ku tafi barzahu har ku tashi kiyama baki ɗaya to duk ubangiji ya kawo muku wannan tufafin shine al'amalar saliha aikin kirki wasu talhasana da ke kyawun hajji bin nasibi adfan ala libasan warrafi an karanta kuma qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha sai ce wa libasu taqwa kaga sai zama mutu da sabon zance ne wa libasu taqwa mun sauka muku da tufafi na rufe al'aura da kuma na ado amma kun ga tufafin tsoron Allah zalika khairu wannan shi yafi wancan tufafin an gane wancan diyan da yasa ba ko shi kenan amma libasu taqwa to zalika khairu karshen wancan ya koma ya zama tsumma ya koma ya zama babu shi a shafe shi baki daya iridi wannan kuwa to baqiyatu salihatu eh abu dai da yake wanzu har abadul abidina to shi zai ji zalika khairu zalika wannan minayatin lahi tufafin saukan muku da tufafin nan da na rufe al'aura da na ado din nan da na taɓa wannan yana daga cikin dalilai da suke nuna maka ƙudurar ubangiji ta baraka wa ta'ala la'allahum yadhakkaruna don ko su mutane mu sa gargadu nuna su ba da gaskiya fihi iltifatun anil hidabi an juya gabarin zantarwa da ana zance da su gaba da gaba ya bani adama kada anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum to kuma yanzu kuma sai aka ce la'allahum kaga ya kuma lamirin gaiba ke eh dan ko cewa su yanzu yana zance da manzo Allah shi dan ko su sa sa sa sa sa sa sa gargadu su imani su ba Allah ya bani adam ya ku yan adam la yaftinannakum ash-shaytanu ay la yudillakum kakku yadda shaytan ya bace ku ay la tattabi'u kakku bi shaytan fatafti tinu sai ku fitintu gaban tabarkin Allah kama a kharaja abawaikum kamar yadda ya fitar da mahaifanku biyu bi fitinatihi da wannan batarwar tasa da wannan wasuwasin nasa ya fitar da su min aljannati daga aljanna yanzu anhuma libasahuma yana fuffuncike tufafin tufafin su gare su yana jin takaicin suturta su da Allah yi kimanta su da daraja su da Allah yi tufafi kima ne daraja ce an gane to yana jin haushi wannan saboda haka yayi dabarar da sai da ya raba su da wannan tufafin sai aka ce raba su da wannan nazu kaman fizge shi yayi saboda a fasashe yake da wannan tufafin eh shi makiyin ka baya so ya ka cikin sutura kowace irin sutura baya so ya ka a cikin ta to haka shedan yake li yuriyahuma sawatihi ma domin ya bayyana musu da al'aurinsu innahu ai ash-shaytana shi shaytan yarakum yana ganin ku huwa wa qabiluhu da shida wato rundunonin sa sune junuduhu suna ganin ku min haythu la tarawun da inda ku ba ku ganin su saboda me lil dafati ajsadihim saboda tsananin raushi na jikunan su an gane saboda tsananin raushi na jikunan su au ko kuwa adami alwanihim saboda ba su da launi dan shi idanu yana ganin abin da yake da launi ne yanzu ko ruwa da kake gani idan yayi karari babu komai a cikin sa na wani abu ba shi ba to ba za ka iya ganin sa ba in ka sa shi a cikin gilas karara ba za ka ko kuma sai gilas gashi da ruwan a ciki to su aljanu saboda tsanin rashin launin su saboda kuma na dafa jikinsu yanda ka san hawa'in nan da muke ci ai jiki ne yanzu nan cikin kogi miki amma saboda raushin kogin muna ta bindin a cikinsa muna shakarsa yana shiga yana fita ba mu san a cikin wani abu muke ba yadda ka san kifi da yake a cikin ruwa to haka a cikin kogi muke nan amma ba to shi ma inda kake jin ka haka kifi yake jin sa a cikin ruwa to haka aljanu suke ladafar jikin su ta sa dan adam Allah bi masa nazira idaniya mai karfin da za ta iya riskar jikin aljan ba ta iya ba shi kuwa fa yana da karfin nazira da zai ga dan uwansa aljan balantana kai kuma da kake da kasafa kake da duhu da zai iya gani shi ne jikinka saboda haka mugun makiyi ne mai bala'i da gaske makiyin da yana ganin ka kai ba ka ganin sa shi yasa wato abin nan shi mai daliya yake siffanta shi da kamar damusa idan tana cikin sarƙaƙe ta ta hango abin farautarta za ta damfare a ƙasa ta zubo masa arwa sosai ta kafo masa ido daga nesa shi ko yana tawa rigizarsa bai san me ake ba saboda haka yayin da za ta kai masa damuka ta riga ta abin nan to da'iman haka dan adam yake da da da shaidan saboda haka ba shi da wata mafaka sai karfafa da Allah neman taimakon Allah kuma shi yasa Allah ya sauka man daga shi nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim muke ta da yin ta ko Allah shiga tsakanin mu da sharri ga kuma falake da nasina eh to saboda haka nan min hausila ta lahum ta inda ku ba kwa ganin su suna kanin ku inna ja'alna shayadina haƙiƙa mun sanya shaydanu auliya su zama mataimaka su zama abokan gwami lillazina la yu'minu ga wanda ba sa imani wa'anda ba sa imani su ne kafirai yanzu duk abin da kafiran duniya suna yi inji ne a jikin su inji shine shaydanu da suke jikin su abokan gwami zuwa ba san me suke abin nan ba banda kullakullan sharri da lalata da fasadi da watsewa ba abin da suke yi ba abin da kuma suke so su kora duniya a kansu sai wannan ɗin da zalunci bakin zalunci na tsiya an gane to aikin kenan to saboda an sanya shaidan su zama su ne abokan gwamunsu an gane wai za fa alufa shitan idan suka aikata mummunan aiki kan shirki yanzu kan misali shirka da Allah irin bautar gumaka da bakaken aljanu wa tsawafihim bil baiti uratan da kuma dawafin da suke a ɗakin Ka'aba wannan duka Imam Muslim yana kuma kan asalin sababbin saukar su ayoyin me yasa za ku dinga zuwa ɗakin Allah da tsara ga tufafi Allah ya saukar muku tufafi da zai rufe muku al'auranku to su ka'idan mushrikan larabawa a jahiliya in suka zo aikin haji dawafi za su ya ka'aba duk sai kuma a shirin ta a cire tufafi sai gan su tsirara suna abin nan wai su wai kayan da suke saban Allah da shi ba su matso kusa da ɗakin Allah da shi da ji wani lissafi na banza to ka gani wadda wafi rubutu uratan ka'idin la na dufu fi siyabin asainan lahafiya wai ba za mu dawa fi a cikin tufafin da muka saba wa Allah a ciki ba fanuhu anha sai ya ka hane su gabarin wannan kalu idan suka aikata munan aikin kalu sai su ce wajenna alaiha aba ana haka nan muka samu iyaye da kakanni suna yi fakata da yana bihim sai muka koyi da su iyaye da kakanni ai musulmi mutanen kirki su ake koyi da su ko ba haka ba wallahu amarna sai su daga abin kuma sama ga wata babbar ƙaryar wai Allah ne ya hore mu da yin haka din aidan haƙi ya kullahun faɗi gare su ya rasulullahi ka ce inna allaha la yamuru bil Allah san baya horo da mummunan aiki irin wanda kuke kamar shirkan nan kamar zuwa huntaye ku dinga kewaye ɗakin Allah baya horo da wannan a taquluna ala allahi ma la ta'lamun yanzu kun dinga faɗar abin da ba ku da sani da shi da ku raba ga Allah a ina kuka ji Allah ya faɗi wannan wani annabi ya gaya wa annahu qala cewa ya faɗe shi istifamu inkarin ma'ana ku daina kawai yake nufi ku daina karkirar zantuttuka wanda Allah bai faɗa ba ku ce Allah ya faɗa har yau ana samun wannan a cikin musulmi haka kawai sai a kirkiri wannan nasi ka rasa daga inda nasin nan yi juhala'un mutane su ta yawo da shi akwai wani nasi a cikin mutanen yan siyasa zai ce ai Allah ma ya ce mulki baya tafiya da zalunci amma yana tafiya da kafirci wannan ayar ko aina ta ko wannan hadishi hadishi ko a ina yake uko ka ji su haka suke faɗa su da cika bakin su da abin nan ka ji mutum a na babban mutum wai yana faɗa wai Allah ma ya ce mulki yana tafiya da kafirci amma baya tafiya da zalunci to wannan wannan me kenan to kafirci ai shine azulmul zulmul azimun ai shi kafirci shine babban zalunci inda shirka da zulmul azimun wannan bakin jahilci malam ko ba yanda zaka yi da su mutum bai sani ba bai san bai sani ba shi da alaka da harkar ilimi ko malinta kwata kwata shirginsa kawai yake to da zai gane ya tsaya layin zai ta shirginsa yawwa amma kai ya rabo inda inda ba layin sa ba inda ka shiga harkar da ba taka ba to ka tsiraita kanka ko a ina karatun yake o kun tambaye su Allah ku tambaya mana shi ku shi wannan karatun a ina yake ba haka bai na ruwan Allah shi Allah mulki na duniya ba tilkal ayyamu nadawilu ha bainan nas ga su fir'auna manya manyan gumaguman zalimai masu kashe mutane sun shekara ɗaruruwa akan mulki suna ta tafi kuma duk mulkin duniyan ba zalunci ba ne gashi nan ake tamama da shi wal amar rabbi bil qisti ga ya musu ya rasulullahi kace uba ina to قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وقلوا عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا حدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون to ubangiji tabaraka wa ta'ala yace qul fadiga da rasulullahi kace amara rabbi bil qisti ubangiji na yayi horo ne da abin da yake adalci wa qimu sannan yayi horo kuma matsufin alama ana bil qisti ma'anar bilkis din ya yi horo da adalci ma'ana ubangiji na ya ce ku yi adalci wa aqimu kuma ku tsaida wujuhakum kun ga ka gane ko saboda alqis su suna ne ismi ne a cikin irabi kuma haka nan ba a cikin nahwu shi kuma aqimu fi'ili ne dan kai da ba an adapta fi'ili akan ismi sai ce a shi wannan sunan fito da ma'anar da ke da ce ubangiji ya yi horo da adalci ma'ana ubangiji ya ce ku yi adalci wa aqimu kuma ku tsaida an gane yawa shi ne maɗufin alama ana bil qist ai qala aqsidu wa aqimu ku yi adalci kuma ku tsaida wujuhakum fusakunku ko au qablahu ko ku a gabanin bil a gabanin wa aqimu din faƙabalu muƙaddara akwai faƙabalu ma'ana ƙul amar rabbi bil qisti ubangiji na yayi horo da adalci hakan ne yake ba kakai tawilin sa zuwa fi'ili sannan sai ka ce to faƙabalu ku karɓi umarninsa wa aqimu ku tsaye da wujuwa ku ka gane ko ba za yau da an yi adafin fi'ili akan fi'ili ke yawa to shine faƙabalu muƙaddaran kenan wujuhakum ku tsaida fusakunku lillahi dan zatin Allah inda kulli masjidin nan ga dukkan wurin ibada dukkan wurin sallah akhalisu lahu sujudakum ku tsarkake sallar ku gare shi zama shi kadai za ku ibada ba wani sa ba kar ku dinga gumaka wa du'uhu ku bauta masa mukhlisin lahu din kuna ma tsarkake ibada addinin ku gare shi mina shirki gabanin tare tashi da wani kafa ku hada shi da wani Allah ɗaya ne tal tilo yawa sama da ƙasa yawa huwa alladhi fi samai ilahu wa fil ardi ilahu da sama da ƙasa babu wani ilahu sai kwaya ɗaya tak la ilaha illa allah saboda kanku guzuru ku hada shi da wani mukhlisina lahu din kuna ma tsarkake ibada gare shi kama bada'akum kamar yadda ya kage ku ya halice ku walam takunu shan alhalin ku ba ku zama komai ba kuna babu kuna babu to ta'uduna za fa ku dawo ayu idukum ahya'a zai dawo da kura ya yi yawmal qiyamati ran kiyama wannan raddi ne ga masu yau ba tashin kiyama yace na yanda da can ba ya kanye ku ba kwata kwata babu ku to in ya rasar da ku din kuma ko ka sake komawa babu za a sake wata samuwar kuma yawa za a sake wata samarwar ta biyu fariqan minkum hada wani yanki daga cikin ku Allah ya shirye shi Allah ka shirye mu wa fariqan hatta alaihim ad-dalalatu wani yankin kuma daga cikin ku bata ya riga ya kikinta a kansa saboda ne innahu muttakhadhu shayatin awliya dan hakika su sun riki shaydanu su ne awliya wato majibuntan su masoyan su mataimakan su min dunillahi ba Allah ba ko gumakan suka rika ko wasu bakaken aljanni suka rika ko wasu shaydanun mutane ne yan uwan suka rika oho min dunillahi dai wa yasibuna ta da haka kuma suna zaton annahum muhtaduna cewa su masu shiryatuwa ne an gane ta aka ce wadin sun riki wani abba Allah ba kuma suna zaton cewa akan shirya suke na nesa fa suna riga ka zuwa na nesa nesa ko alarama ka yi fi dacewa irin ka kai fi dacewa ce an ganka a nan kamun a zauna saboda bukatar ka da abin tana da girma sosai duk alarama ina da bukatar wannan karatuttukan ya bani adama har yau dai ubangiji ta baraka ko to يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين to ubangiji tabaraka wa ta'ala yace dai har yau ya bani adama ya ku ɗan adam hudu zinatakum ai ma yasturu auratakum ku riki tufafin da za ku suturce al'aurar ku da shi inda kulli masjidin nan ga dukkan wurin aikin ibada me zai sa ku zo wurin aikin ibada huntaye bai dace da ku ba ai inda salati wa dawafi a wurin sallah da wurin dawafi ku riki abin da zai ci al'aurar ku an gane malamai wannan kaga shi ma musudi da yace ma yasuru auratakum yayi musayara ne da ayar akan asalin nuzulinta ana tunda su ba ma zanta ba haka suke zuwa cikin harami huntaye tsuransu saboda kamun ai musu zancen ado ai sai ma an musu zancen tukunna sama su shi al'aura kai ado ne baka su shi al'aura ba an gane to amma mu a yanzu zinar ake nufi kuma ba sai inda kulli masjidin ba inda kulli mashahidil alkhairi duk mahalatta alkhairi kan mutum ya shigo cikin ta gaja-gaja an gane hudu zinatakum ku riƙe adanku ku musulmi inda kulli masjid nan da dukkan mashahidul khairi domin al-ibratu bi umumin lafzi duk wurin da za a ji ne na alkhairi an gane wurin sallah ne balantana irin su juma'a irin su idi irin su tarurruka na musulmi da suke harkar sha'anin maulidi ne sha'anin karatuka nan za a za a zancen annabi ko za a zancen qur'ani ko waye da to hudubi na tako kai tsuran sallah da ka fito irin yadda muke yi din nan wai da asuba sai ga mutum ya tashi tufafin da ya kwanta bacci da su a yamutse daga shi saboda wulakanci ga sallah sai babbar riga sai ɗan gajeren wando zai zo masallaci yana ta hamma da a hargitse wannan baka mutunta Allah baka mutunta lamarin Allah ba baka darasta sallah ba ko mutum a bai kamata ba yau bai kamata ba ka cire kayan bacci ka aje su guri ɗaya gani faga ka da Allah a cikin gidansa kuma a cikin ɗakinsa haɗi kamata ba ko ba yin haka za mutum a yamutse a hargitse kayan da ya kwanta ya mutsutsuka da su cikin bacci da su kuma zai kwaso jiki yiwu ya je a sarata har mina nan sai kuma ya mutso ya taho masallaci a haka da shi da ɗan gajeren wandonsa da wane ne wannan duk bai kamata ba hudu zinatakum kai kokari zaka kasance masallaci zaka ɗakin Allah zaka gani za ka yi da Ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma Allah nan shi ya gayyace ka kudu zina ta kuma inda kullum su can kafarai mushrikai ku rike abin rufe al'auran ku ku kuma nan musulmi ku rike adanku abin da ya kamata na riga ku sa ku tafi eh ba tare da alfahari ko ujubu ko ganin kai ko abin ko takallufi ba yawa shi a cikin adan eh wa kulu wa shrabu eh ku ci ku sha ma shi'tum abin duk da kuke so in dai Allah bai haramta muku ba ku ci ku sha wala tusrifu amman kada ku yi barna ku wuce guri innahu shi Allah tabaraka wa ta'ala la yuhibbul musrifina baya san mutane masu israfi an gane idan ka haramta wa kanka halal kai israfi domin wannan mai tawarra an halalin walau hala yawa manzala baya kyama baya kin abin da yake Allah ya halatta masa an gane ko yawa ballantana kuma a ce ka saki jiki ka halatta wa kanka abin da Allah ya haramta maka an gane shi ma dai wannan kayi israfi shi kayi israfi abin da Allah ya haramta ma ka halatta wa kanka kayi israfi shi abin da Allah ya halatta maka ɗin ka ɗibe shi fiye da haddi yadda za ka je ka sabbaba wa kanka wani ciwon to shi ma dai hayo kayi israfi yanzu kamar irin abin da muke din nan wato idhalu da'ani ala da'ani idhalu da'ani ala da'ani ka rasa yanda zaka yi cikin ta ya cika kam ka cika shi da abinci kuma sai ga wani abin kuma shi kuma ka saki iba ka zuba shine yake to albarada to kenan asu kulli da'in albarada mutane suna san wai sanyi kenan go to ga babban sanyi nan wannan shirgin wato bola da ake tara a cikin nan ka gane in ka koshi to kyale shi in ka koshi kyale shi eh abinda ake yi wani zubin da dama shi yasa tun farko bai ma kamata ka take cikin naka ba dan zai yiwu ka samu kanka a wani mahallin da ya kamata ka taba din an gane mutane sun zo baka taba zuwa inda suke ba sun karrama ka sun daranta ka sun yi waye da sun sun kama wani abu to ko yaya sa hannunka a ciki abu saboda karɓar karamci shi ma karamci an gane yana daga cikin ahalul dabi'a ahalul karami karɓar karamci an gane ko saboda haka hakan nan yace wala tusrifu kada ku dinga israfi zai ketare wuri inna la yuhibbul musrifina Allah baya son mabarrata to mu je kul qul man harrama zinata allahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل فاتقى يا رسول الله إنكارا عليهم dan musu inkari ka ce wai man harrama zinatan lahi waye ya haramta kayan ado wanda Allah ya sauka muku Allah ce a kharaja li ibadihi min al-libasi wanda Allah ya fitar wa bayinsa ne daga tufafi waye ya haramta shi dai Allah bai halatta bai haramta ba wa dayyibati ay al-musallar zati da daɗaɗa minar rizki na abinci waye ya haramta waye ya haramta ba wanda ya haramta maka ƙarewa an kawo hadiyoyi ga manzon Allah daga sarakunan kafirai a duniya irin su muƙaukis din nan irin su hirakalin nan da irin su da sauransu dai da na musulmi ma irin su na jashi manzon Allah ya yi amfani da su ka dube su kayan Allah ne kuma Allah ba abin da zai da ya yi ne ya ce dan kai yayi sai ka karɓi hadiyarsa an gane irin wannan abin da ake mutum ya dinga fama da takashubi cewar abinci ko da toka a ciki ko wani kanzo ko waye da sauran su shi ya samu bala haula wala quwwata sai ka eh sai ka shiga zauna lafiya tunda shi ya samu amma idan wani ya samu kaka kyamace shi hakan nan tufafi yanzu duk an gane ya an wuce lokacin da za a ce Allah kuwar ka zan shi bawan Allah tufafi ma wannan dan tsariri bai dame shi ba shi ke nan sun cusa maka wani shaidanci a rai tunda suka faɗa kai kuma sai ka kokari ko ka sami shi sai ka kisa ba ai ka su canza kuma ra'ayin ce kaga kuma da yana abin nan amma yanzu ya koma ɗan duniya ai nafsu lalatacciyar abaci yawa lalatacciya ce in suka riga aka hotanta ka da wata sura ana yabanka da ita to diyan da za ka yi sai ka liƙe wannan abu kana nan kana zato ɗin yana sauwarawa yana kaza kaza da sauki haka za ka na maka duk ba anan abin yake ba tufafinka ba ruwan Allah da shi inna Allah la yanzuru ila suwarikum an gane da annabi Sulaiman dan Dauda wanda yake zama akan kujerar zinari yake sa alkabu wanda har yanzu ba kuma san irin inda ake yin su ba to aljanu ne suke fito da kayan da ake ka san titin kofar gidansa mil ashirin da bakwai da gwal aka shimfiɗa shi gwal ne yasa aljanu suka dinga kamfatowa daga cikin kogi suka zo tifa tifa suka dinga jewa aka yi titi da shi to me za ka ce a nan annabi isa dan maryamu haka yake da shi sai dan mayafinsa guda ɗaya ko jaki bai da shi na hawa ba gida ba ko ɗaki bai da shi to dukkanin su rikakkun na Allah ne martaba farko to a ƙarshe kaga duk ba a nan abin yake ba yawa zuciyar ka za ka kokari dai ka lallasa ta Allah ya taimake mu ka samu ka dogara ga Allah kai ta tausiri da annabi Allah ya rike ma ita amma laisa ta sauko fulusu sauki wal khalaqi bal ta sauko fulusu sauki wal khuluqi فالبس من اللبس ما تختار أنت وقم جنه الظلام وأجر الدمع في الفسق kagani yace tasawufi ba shine wato sanya wani sufi ba irin tufafin nan na gashi an abin nan da gashin rago aka yi shi ko kuma wani tsohon tufafi a'a shi shi tasawufi kyakkyawan hali ne da kuma wato kyawawan ɗabi'u ɗabi'u wanda suka fito daga zuciyarka an fahimta to shine sufanci din amma babu wanda ya haranta zina a kayan ado na Allah da ya fitarwa bayinsa idan ma ka dube su daga Allah ne ka sanya Allah ya halitta shi dan ka ya halitta ka gode masa alhamdulillah sai ce maka innahu kana abdan shakura eh ka gani innahu kana abdan shakura Allah ya yaba maka yanda kai ma ka gani kima daga wurinsa ka yaba kai amfani da ita wa dayyibati min arziki qul faɗi suka ce hiya lillazina amanu fil hayati dunya ai duk adan da Allah ya halitta a duniya bai halitta ba sai dan mu'minai su yayiwa bil istiqaqi su suka cancanci su kwalliya su ado su ci mai kyau su sha mai kyau mu'minai wa in shara kawun bi haga ruhum ko da yake wasu wa'anda ba su ba suna tarayya da su a cikin wannan kayan da Allah din ya halitta wata iya rahama su fi su ci to wadai wannan bai nuna cewa dan su aka yi ba in an kawo bako abinci ya yi loma uku kai kai loma hamsin ka bi amma ka san dai ba kai aka kawo ba ka ci albarkacin wannan bakon ne kawai ko shi kuma ya loma uku kai kuma kai hamsin ga shi dai kamar sai ka ce kai aka kawo kuma ba kai aka kawo ba Allah ya kai mu gobe ya tafi ya tafi bakon ya koma kan kokonka ka gani والطيبات كنا دانا من قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا بالاستيقاق وإن شاركهم فيها غير خالصة بالرفع كنا واتو كيبان تتشيا جريسو خاصة بهم كنا بالرفع والنسل خالصة حالا كسرن شو كيبان تتشيا جريسو سو كدي الله يجيني ليتا يوم القيامة رانا القيامة kagani ba inda za a wani musharaka da su a cikinta kazalika nufassilu ayati kamar yadda muke gaya muku na haka muke rarraba ayyulu bayyana ha muke bayanin ta misra zalika tafsili kamar yadda muka rabi wannan amali qawmin ya alamuna ga mutane masu sani ya tadabbaruna da suke tintintini suke jujjuya ayoyin nan fa innahum almuntafiqun bi su za su amfana da ita qul inna ma harrama rabbi qul inna ma harrama rabbi alfawahisha ma wa منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة نجل فإذا جاء آجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون قل دي يا رسول الله كفتا مسكتي إنما هرم ربي الفواحش كأي دي أبنجدنا يا هرمت الفحشوني وتميهم أيك sune alkaba'ira manya-manyan laifuka wanda za su iya jawo mutum haddi ma kazzina yanzu kamar aikin alfasha kamar zina to su ne abubuwan da Allah ya hana amma mata kai auri matanka hudu ka yi koyangi iyayenka iyayenka ga shi nan Allah ya halatta maka duk kuyangarka ba za ka kai annabi Sulaiman ba dan Dauda kuyangarsa a wani kaudan an ce ɗari bakwai ce matan auren ɗari uku a wani kaulin kuma su ɗari ne ala ayyi halin ɗari shi ne mafi karancin adadin da aka faɗa kuma ya tabbata a cikin sahihi akwai daren da yake duk gabaki ɗayansu sai ya je musu sai ya je musu ga baki ɗayansu da taki kuma ya lamince wa kansa abu cewa dukkansu kuma sai sun yi ciki a daren nan kuma dukkansu ɗa namiji za su haifa kowace kuma dukkan ɗa namiji nan kowanne sai ya yaƙi dan saboda la ilaha illallah kuma hakan da ya faɗa yayin duk sai jeje musu su ɗarin kaga wannan ba mutum bane a wannan malam mutum dai mutum ɗan adam to nan an aje shuri ɗaya kuma to kai ya ka gani wannan wannan lamarin Allah ne amma ɗan adam annabawa malam annabawa tashin hankali ke duk gabar dan duk gabar annabi to ba ka iya kwatanta ta da ta noman dan adam sai ka nan ka ta so barkatai komai nasu haka yi da jinsu da ganinsu da kwanyarsu kwakwalwarsu to duk haka suke ballantana kuma nan din zuciya an ce abin da yake nan ɗinsu da za a ciro zarrarsa a ɗora a kan ƙudubin makatumu da narkewa zai yi wani wani irin haske ne mana ko kuma na shakal makatumu mudraka nan biya wallau zarratun min hal zaba tabaddati idan da ƙudubin makatumu zai zai bai shaki markarsu ba a cikin Allah idan da za a ɗigo masa zarra ta abin da Allah ya aje a cikin su wannan wanda ba na wadata ba da yake banta da su to to laza ba in ji yanzu nan a gani to kaga irin wannan abubuwan shi yasa din kake ganin cewar wato haka haka abin nan din yake annabawa daban ne ko shi ne ce Allah ya haramta abin da ya haramta shi ne miyagun ayyuka ma zahara min hawa ma baɗana da abin da yake na fili munanan ayyuka na fili wanda gabbai za su yi na fili wa ma baɗana da abin da ya ɓuya abin da yake na zuci girman kai ne hasada ne gaba ne ƙiyayya ne an fahimta irin wannan abubuwan dai ga sunan da yawa shine jara wa sirra wani ya haramta muku kuma sabo alma'asiyata wal bagya ya haramta muku zaluntar mutane alal nasu kenan bigairar haƙi ba tare da haƙi ba ka taɓa ransa ko ka taɓa dukiyarsa ko ka taɓa mutuncinsa sawa'un da baki ne ko da hannu ne ko da alami ne ka rubuta ko kai waye da sauransu ko ka taimaka ai hakan nan ɗin ko kuma ka gansu za a zalunce su kana da ikon ka tsare zalunci baka tsare ba dukkan su wannan kai musu bagayu an gane wal bagya ala nasu zalunta mutane da gairin haƙi ba ku ta da haƙi ba wa huwa zulmi shine zalunci in mutum ya kashe an kashe shi wannan ba cuce shi ba ko ku Allah ya yi umarni a yaƙe shi yanzu kamar irin banu nadiri yahudan banu nadiri eh ma qada'atun min milatin aw taraktumuha ala usuliha aw taraktumu qa'imatan ala usuliha to bi izni billahi to kaga tunda an sami izinin Allah magana ta ƙare magana ta ƙare ce ku feffeke wannan dabilan gonakin dabilan nasu duk ku saki makamai a kansu ku zubar da gonakin nasu gaba daya miyagun mutane abin da suka yi ba shi da kyau to inda haƙƙi ne wannan ba kuma an tushe ku billahi haka nan Allah ya haramta ba ku tare tashi da wani malami na zuljihi sultana abinda ku ba a saukar da hujja akan a tare tashi da Allah ba babu hujja a ce a ta Allah da wani wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamuna haka nan ku faɗi abinda ba ku da sani da shi ku dora Allah an gane ku raba wa Allah min tahrimi ma lam yuharrim na daga haramta abinda bai haramta ba gairihi da waninsa kana ji dai saboda tsanin kiyayewa hatta da na ga muku Usman bin Mad'un yana daga cikin as-sabiqun al-awwalun ila al-islam yana daga sahabban annabi wanda yayi hijira zuwa Habasha yayi hijira zuwa zuwa Madina ya rasu kamun Badar da ya rasu ita ne gidan da aka sauke ta a cikin su ce ka Usman eh shikenan yanzu yana aljanna ya manzo Allah shi ba ya miki kin sani to kaga wannan duk inzari tsoratarwa ne ka gani ya ce wa inni wa ana rasulullahi la adri ma za yi fa'alu bi ni ma ni da nake manzon Allah ban san ya za a yi da ni ba to shine inzari kenan idan ana muhalli domin shi manzon Allah idan yana kan kadami na nazirun nan to ba fasali ba sabo ba a cire wani inda za a cire wanda da an cire sai ga faɗi ya ce ya faɗi matu bintu muhammadin an ƙi gina saki minan nari fai ne la ugu ne an inki min Allah shay'an to ai idan aka tuje wani bai cika nazirin ba in ya fito da maza har nazirin babu wani wanda ake ragewa ga baki ɗaya kuma shi Allah ka san shi baya masa lamarin sa kawai sai da wata doka fa Allah tabaraka wa ta'ala haka yake sarkin dai fatan Allah ta addu'a Allah mana rahama saboda annabi ka zan to amma halin nazara kenan in kuma yi bishara to shedan ma sai ne ne sa dai ka gani ka gani alaihi salatu wa salam duk inda yake ce fa inni ana nazirul uryan eh ni huntun mai razanarwa ne mai tsoratarwa ne to irin wannan ka gani ko yaje ne wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna kenan wa li kulli ummatin ajal wato ajali na ƙarewa ya tabbata ga kowace al'umma fa idza jaa ajaluhum idan ajalun su yazo la yastakhiruna anhu sa'atan ba za su wato jinkiri ga barin sa ba koda sa'a ɗaya in yazo to magana ta ƙare wala yastaqdimuna alayhi ba za kuma su gabata akan sa ba kamun lokacin su yayi kuma a ce an janye sa'a duk abin da za su yi duk ɗa'arsu duk kirkinsu lokacinsu na yi za a shafe su duk rashin kirkinsu duk tawayensu duk tsiyarsu ba yadda za a yi kamun lokacinsu ya cika Allah kuma ya tafi da sai lokacin su yayi sai sun gama tsaf don duk abin da za ka yi ba kai fir'auna ba ya bani adama يا بني آدم إما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني آدم يا كل أن أدم أنا تزم تلك أن أدم دي إذا قاموا نون إن الشرقية في المزيدة إن ما kenan idan dai ya ci yannakum rusulun minkum ma'aika suka zo muku daga cikin ku yaqusuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyina to kuma ni ta shirka wanda ya kiyaye kafircewa Allah ya imani wa aslaha amalahu kuma bayan imani ya kyautata aikinsa wannan fala khawfun alaihim babu tsoron komai a kansu wala hum yahzanuna fil akhirati ba kuma za su samu damuwa ba a lahira nan duniya da za su bata ba tsoron abin da suka fuskanta a lahira ba damuwa ba za su yi tsoron ba damuwar abin da suka bari a bayan ƴaƴa ko abin da za su fuskanta والذين كذبوا بآياتنا wanda ku suka sarrafanta da ayoyinmu wastakbaru suka girman kai an haga barin bin ayoyin falam yuminu bi haba su ba da gaskiya da ita ba ulaika ashabun nari wayannan sune yan wuta hum fiha khaliduna su kuma ba kaddar da wama su ne a cikin ta Allah ya kiyashe mu wa man azlam faman awlamu mimman istara ala Allah kadhiban aw kazzaba bi ayati ulaika yanaluhum أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ubangiji tabaraka wata'ala yace faman azlamu babu wanda yake mafi zalunci mafi cutar kansa min malitara kadiban alallahi daga wanda ya kirkiri ƙarya raba ta ga Allah da wannan kafirci yi wa wani ƙarya ƙazafi ne amma yi wa Allah ƙarya wannan kafirci a gane ko yi wa manzon Allah ƙarya duka wannan kafirci a gani a bin sibatin shariki ta hanyar danganta masa abokin tarayya walwalad ko danganta ɗa ilaihi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya haka ya kafirta aw kazzaba bi ayati ko sarifanta ayoyin Allah yake iman da su yake yarda da su ulaika yanaluhum nasibuhum wa'annan tare da kafircin nasu da tawayen nasu rabonsu minal kitabi na daga abin da aka rubuta a cikin lahul mahfuz don kowace rai an mata rubutun arzikinta a cikin lahul mahfuz an gane ai to rabonsu na cikin wannan lahul mahfuz to wannan fa ba makawa ya naluhum zai sami su yawa kafircin mutum da lalatinsa da shakiyancinsa da warinansa ba zai abu in dai an rubuta maka abu alahul mafudu za ka same shi komai girmansa komai yalwarsa komai ni'imarsa komai wane za a kwadanyo maka saboda ne kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i mina da'irar dika wa ma kana da'irar dika mahzura yawa ita baiwar Allah wannan rahmaniyarsa ga tunan kwaranyo ta yake da ha'ula'i da ha'ula'i duk ɗaya ne da na dama da na hagu da na kirki da na banza duka ba wanda za a tsare wannan abin da aka rubuta masa din saboda haka wannan abin da aka rubuta mu zai same su min arziki na arzikin su wal ajali da ajalin su wa gairi zalika da hatta idza ja'atuhum rusuluna har sai lokacin da mala'ikun mu suka zo musu ya tawafolin za su karbi rayukan su qalu lahum tabkitan sai su faɗa musu dan zargi dan suka dan kyara su ce aina makuntum tad'una to yana abin da kuke bautawa ba Allah ba yana ina kalu sai ce dallu Allah sun fa kuka bar mu babu su kuma yanzu mun daina ganin su falam narahum mun daina ganin su ko menene mutum ya rike ba Allah ba in mutuwa ta zo ko menene ba sai ma masu bautar gumaka ba ko menene ai shi yasa ake son al-ma'arifatu billahi eh shi yasa ake son zuciya Allah ya taimake mu ta dau hasken ma'arifa yanda in kawai ko waiwayen kai ma dai sirrin nasa dai za ka gani ka gani to ba haka nan ban ka zo ko mai karka ba Allah ba daga mutuwa ta taho ka lalibe shi waka waka babu abu sannan ne za ka tabbatar da la ilaha illallah an gane yawa qalu dallu anna wa shahidu ala anfusihim fi wa kansu shaida inda al-mauti ya mutu annahum kanu kafirin cewa su kafirai ne qala ta'ala lahum sai Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa musu yawmal qiyamati udkhulu fi umami ku shiga cikin al'ummatai kada khalat min qabli hamin al-jinni wal in kada khalat min qablikum da suka shuɗe gaban ku na daga al'ummatan aljanu da mutane udkhulu ku shiga tinnari cikin wuta ka gani fi jumlati wannan a tare da wa'annan al'ummatan ku shige da su cikin wuta kullama da khalat ummatan dissan da wata al'umma ummatun ko dissan da wata al'umma ta shiga annara wutan nan la'ana ta hutaha shikenan sai ta tsine wa ta gabanta dissan da ta shiga sai ta tsine wa ta gabanta Allah shi kabila ha kenan li dalali hadiha saboda kafiran yau sun bace ne da sababin najiya najiya sun bace ne da sababin na shekaran jiya hakan nan hatta idan dara ku fi hajami yan har sai sun tattara a cikin ta baki daya qalatu hurahum sai su mabiyan sai su ce li ulahum ga na farkon su ne manyan jagorori wa humul matbu'una su ne abaiban bi rabbana ya ubangiji mu haula ya dalluna ga wa'anda suka bashe mu wa atihim adaban di'ifa ka ba su rubanyan azaba da tamu da tasu ka hada musu minan na daga wuta قال تعالى الله تعالى sai ce li kullin minkum wa minhum du'ifun kowanne da ku din da su din rabanyan azaba za mu yi masa yanda suka bashe kuma ku kubar da wasu ka gani azabun mudafun kenan walakin la ya'lamuna ba su sani bane abin da yake tafa gare su bil ya'i wa ta'i ba san mali kulli fariqin ba ko lakin la ta'lamuna ko la ya'lamuna ko shi da ba ko gaiba ba san abin da yake ya tafi tabbatar kowanne daga cikin su ba kowanne rabanyar za a yi masa wa qalat ulahum wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadl fazuqu al'azaba bima kuntum taksibun إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين to Allah tabaraka wa ta'ala yace wa qalat ulahu ta farkon na su ne shugabannin suka faɗa da ukram ga su mabiyan amma kan da kuma alina yin fadili ai ba ku da wani bambanci da mu eh da mu da ku duk tafe mu daya ba mu fi ku bata ba ku fi mu shiriya ba la'annakum lam takfuru bi sababina ba dan dalilin mu ku kafirce ba fa nahnu wa antum sawa'un da mu da ku duk ɗaya ne suke gaya musu qala ta'ala lahum sai duk Allah ya tattara su yake fa zuqul azaba ku ɗanɗana azabar Allah bima kuntum tasbihuna da sababin abin da kuke tsururuta wannan ba makawa bayan da za a dole sai an yi shi yanda kaga ana rayuwar nan a duniya haka ita kuma rayuwar lahira take yawa tsakanin waɗannan ne da waɗannan an gane innal ladina kadzabu bi ayatina wa'anda suka sarefanta ayoyin suka karyata wa sakbaru suka girman kai an haga barin ban tafalam yuminu biha to wannan la tufattahu lahum abwabu samai ba a bubbude musu kofofin sama idza urija bi arwahihim ilaiha ba'da al-maut idan aka tashi da rayukan su bayan sun mace an ce da rayukan an yi sama da su su in aka je to fai hubadu da ha'ila sijini sai a jeho ta kuma a dawo da ita a silmiyo da ita ila sijini wato cikin wuta ke wuta ke nan kurkukun wuta ke shi ne sijini bi khilafil mu'mini sabanin mu'mini fatuftahu lahu sai a bude kofofin gare shi wa yus'adu bi ruhihi a hauda ransa ila sama'i zuwa sama as-sabi'ati ta bakwai kamar wanda da fi hadisin sai a sanya shi a cikin tsuntsu wani korayen tsuntsaye shikenan suna ta shawagi a cikin aljanna su yi nan su yi can suna yi suna suna yawo suna kiwo an gane shine wala yadkhuluna aljannata ba za su taba shiga aljanna ba hatta yalijil jamalu har sai ko idan raƙumi ya kuɗe fi sannin hiyaɗi a cikin kafan nan ta allura ita ce suqubul ibrati a cikin kafar allura wa huwa ghairun mukini kaga ko wannan abin da aka rataye shi gasu da shi ba abu ne mai yiwuwa ba ko ba haka ba to fa kaza duhuluhu hakan nan shiga ta ma ba za ta yiwu bane kawai yawa yanda ka san raƙumi komai hikimarka komai fasaharka komai ƙoƙarinka raƙumi ba zai iya kuɗewa ta cikin kafar allura ba raƙumi ba to to haka kwatancin shigar su aljanna yake وكذلك نجزي المجرمين هكذا muke wasakayya ga mujrimai sune waɗanda suka yi wa Allah tawaye da kafirci lahum min jahannama mihadu suna da shimfiɗa ta wuta wa min fawqihim gawashin sannan suna da wato libalin libar farfa kuma ka gani agadiyatin kenan wato abin da yake mayafansu lullubinsu abin da yake rufe su shi ma har yau wuta shimfiɗar wuta marfin ma wuta wal iyazu billahi yanzu billahi jam'u gashi yace gawashin din jam'i na gashi yace yace gawashi wa tanwinuhu iwadun min al-ya'i tanwinin da aka ce gawashin an musayar shi daga asalin sa gawashi ne an gane al-mahzufati da aka shafe wa kadhalika lil-zalimin hakan nan muke sakayya ga azzalimai wa'anda suke kafirai Allah ya kiyashe mu amin